Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Hadisi na sha uku kasata na ɗaya.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد باب باب صلاة الخوف باب صلاة الخوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عن ابن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة wannan babi babu salatil khawfi babin sallar tsoro sallar tsoro ita ce ba wata sabon sallah wacce kamar yadda ke da kai sallah ta roƙon ruwa da sallah ta kusufi wannan kaifiyya ce sallah ce ta farilla yadda ake yin ta shine sallar tsoro in ainihin sallar da ake yi ta hamsu salawat ita kince take da wata kaifiya wata hai'a wani yanayi daban shine yake cewa sallar roƙon kenan ba wai sallah bace mai zaman kanta duk dai sallar ce da an ka sani ta asuba ko azhar ko kuma la'asar ko magariba ko isha'i idan ana cikin yaƙi ake yin wannan kaifiyar babu wani abu wanda yake sa a yi ta ita sai yaƙi sawa'an ana cikin bulaguro ko kuma ana zaune gida kuma alƙur'ani ya tabbatar da ita a cikin suratun nisa'i فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولا أخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الله الله سبحانه وتعالى كي بينت أشكال القرآن ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم هذا أنا القرآن ألا تبتر لكم السنة za mu ga hadisai da suke bayani daga cikin kaifiyoyi yadda ake sallah halin halin yaƙi kuma ijma'i na malamai babu saɓani a cikin malaman da ake lura da saɓaninsu a cikin musulunci na cewa wannan sunnar ko wannan kaifiya ta sallah tabbatacciya ce a addini ba siffa guda ke da kwai ba ba siffa guda ke da kwai ba amma da kwai siffofi daban-daban wanda suke nunin shari'a tamu wannan da kwai sauƙi cikinta da kwai rahama Allah subhanahu wata'ala ya tausaya al'umma shi ta yanda in suna cikin wani halin da ba a iya samun yanayi na natsuwa to a halin haka nan kin a gabatar da sallah a halin da ake ciki kuma wannan shi na nuna mana mahimmancin sallar falilla dan idan ya zama ana cikin gwagwarmaya da murtu da kafirai ba a ba mutum dama ya bari lokaci ya wuce shi ba kuma har hakan ma an ce a yi jam'i wannan shi na nuna mahimmancin jam'in da mahimmancin sallah cikin lokaci da mahimmancin sallah farilla da sauransu hadisi na farko hadisi abdullah ibn umar radiyallahu anhu yake cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sallah salatal khawfi sallah ta halin tsoro fi ba'd ayyamihi a cikin wasu kwanakin shi allati laqiya fiha al'aduwa wa'anda ya haɗu da maƙiya a cikinsu yan daga cikin kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da maƙiya ya gamza da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, ya musu wannan sallar ya aka yi ta sai aji hankali aji in ba an natsu ba za a gane ba in mutum bai natsu ba ya aje hankalin shi wuri guda ba zai fahimta ba abu ne mai sauki amma duk wanda hankalin shi ke rabe yana tunanin wani abu ko shi na kallon wani abu ba zai gane ba na farko sai ce faqamat ta'ifatun ma'ahu faqamat ta'ifatun ma'ahu sai wata jama'ar ta yi tsaye tare da shi wa ta'ifatun bi iza'il aduwi wata jama'ar kuma suna saitin da maƙiya suke فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو يا يونس اخرج فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهب سي يي صلاتي ركعة دي da waɗanda suke tare da shi mun lura da kyau raka'a biyu ne za a yi tun da cikin balaguro ne ake sai ya sallaci raka'a ɗai da waɗanda sun kai sun kai sahu tare da shi sun zahabu su sun ka juya sun ka tahi sun ka juya sun dai juya daga sallar ba su tahiya suka tahiya su ba su kare ba sun ka tahi sun ka bar wajen waje al'akharuna sai wasu suka zo kuma fa salla bihim rak'atan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai sallaci raka'a dai da su yanzu na farko da sun kai sallah tare da shi da za mu kaddara cewa da za mu kaddara mutane ‘yan adawa suna yamma kawai muna nan kafirai suna yamma wanda ake yaƙa to ina da ƙiblar take nan sai a yi sahu biyu ko kuma sahu hudu mu kaddara biyu ‘yan ga sahu biyu sahu biyu na farko sadaka a farko suna kallon gabas su kabar da sallah tare da tare da liman sauran kuma sun juya sun kalli inda ba alƙibla ba an gani sauran sun juya to sai ya sallaci raka'a ta farko da wa'in garki kallon gabas sauran sai a can sai a tsare ina suna fuskancin suna fuskancin kafin rai suna tsaron fuskancin mai makamman su yana ko sun rubuto musu ana gani don tana ta juyi malmakin wanga sahun da an kai in sun rubuto sahun a cire shi kowa a ci gaba sallar shi ana nan sallah amma na yaki amma nan ana cikin sahu kare suna can da an kyarka a guda guda sai suna kallon can yayin da sun ka samar ka a guda guda tare liman sun ka juya kuma ba sallan ne ba sun ka juya sun ka tsare can sun ka tsare yamma da sun ka tsare yamma wanda ke kallon yamma ha sai suka juyo sun kalle gabas an kai me an kyarka a ɗaya su kuma da su yanzu liman raka biyu nawa biyu shi ya sa raka biyu sai ya sallame waɗanda suka samar kan ɗaya daga ba sai su tashi yanzu shi ne ba ya gama sallar shi ko sai kowa ya ciko da gaugawa tunda yanzu ne kowa da sallar shi daban sai kowa sai ya ciko guda guda kowa da cika makan shi ne mun gane ko yanzu wannan sallar kenan da za a kaddara ko dai kafirai suna wani bangare alƙibla ko dai suna baya alƙibla ko suna kudu ko suna arewa oho yayi tare da zama guda daga nan ya yi kuma sai su koma su juya su banga su kalli inda makiya suke sai sauran su taho a yi raka da su in sun kai su juya sai wancan su taho yanzu afwan kamin su taho nuna ya kare sai sallame kai tsaye wa'anda sai suna tashi su ciko su ma wancan su cika kowa cika mutan shi daban-daban kowa an sallame shi kenan da nuna ya sallame kowa an sallame shi ne ke cewa wa qadatit ta'ifatani rak'atan rak'atan kowace jama'a da wa'ancan da wa'annan sai kowace ta cika raka a guda guda shi ne zai zama sallah shi kenan idan kuna tare sun ka shiga duka sun sallah imma zai tashi kalle inda suke makiya in ma gaba suke in ma baya suke da inda suke sai kalle su shikin na'am eh yanzu ai duda dudiyar ka a guda ta ina su kallo shi ne yanzu wajen rankuwa ne kowa zai juya kan da shi rankawa kowa zai tashi daban-daban kuma liman shi ya ƙare yana kallon inda yake suke kuma ramkawa kuma da gauga kowa zai kare daban da ba an bata lokaci da yi ana yi a ɗan jinkiri wa'in gada suka yi zo daga baya su ida sannan kuma wancan su juyo wannan idan makiya suna ina ba dole sai suna bangaren alƙibla ba wanda kaifiya guda kenan to gwada mu ji hadisin na gaba sai mu game su tare ثم قال آه حديث نجبة عن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبتت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الرجل الذي صلى هو مع رسول هو سهل ابن أبي حسمة وأن حديث شكما يندشك yanzu can sallah ta farko tana ɗaukar cewa makiya suna ɓangaren alƙibla ko baya alƙibla ko ina wasu wannan عن يزيد بن رومان عن سؤال بن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دقع wanda ya salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salata zatir riqa'i sallan zatir riqa zatir riqa da daga cikin yaƙoƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda manzon Allah yayi ita ce qatafan qatafan ayi cikin lokacin tsananin zahi har ya zama wanda ba su da takalma ba su iya tahiya cikin rana sai sun naɗe ƙahonsu da ragga don ruƙa shi ne ragga riƙa jam'u ruƙa to yake cewa anna ta'ifatan saffat ma'ahu wasu jama'a sai suka yi sau sau tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ifatan wijah al-aduw jama'a sauran kuma suna fuskantar makiya su ma ko alƙibla suke ko bayan alƙibla sun ka tsare suna sa kallon mai makiya fa salla bil ladina ma'ahu rak'atan wa'anda ke gaban shi tare da shi sai ya raka'a tare da su thumma sabata qa'iman da ya tashi ta biyu shi ana raka'a ta biyu hada su sun tashi an yi raka'a tare da su da liman da su da liman duka sun tashi raka'a ta nawa ta biyu sai su sun ka ci gaba da ta biyun shi bai shi bai ci gaba an gani shi ne mai tsayawa tsaye su kuma suka ta ina sun kai ruku sun kai sajada yanzu sun sawar kai a nan su sai shi ne wannan tsaye yanzu sun kai raka biyu sun ka tashi sun ka tsaye sun kare sun sallami sun ka tashi to yanzu in makiya suna baya in suna nesa in suna yana ma sai su tasfari yanzu sun dalilin na tsaye sun masarar sai sun ka juya fasaffu wijahal aduwi sai sun ka sake yin sahu bangaren maki yani kahre وجاءت الطائفة الأخرى في وسن سكر سكر مسلمة فصلى بهم الركعة التي بقيت في ركعة إدس انزلي بركعة لو قري يا ركعة دي بسلم ثم ثبت جالسا في يتسيع كن تحيا بسلم يوكينا زوني وأتموا لأنفسهم سوكما ينا زمنا تسنك تاش تسنك تاشي تسنك تشكى ركعة تدي سنك اسكي لمن زوني sai suka suka sallah suka dawo sun kai tahiya sannan sai sallame su ma suka sallame an gane kuma gane kun ga wannan dariƙar ko kaifiya guda biyu sun zo cikin wannan hadisan guda biyu in ana cikin sauƙin lamarin kenan ba a gwabje cikin yaƙi ba ya zai zama cikin ishtimaki ne ake ana cikin gwagwarmayar ne lokacin sallah yaƙi kowa zai je ya sallashi bi ma'ana ana yaƙi da kafirran kai za ka yi iƙama da kanka ka yi kabbara ko kana kalla alƙibla ko ba kallo ko kana tsaye ko kana zaune ko kana kwance ka yi ruku'i da imani ishara kawai ka yi haka kaɗan sun koyo kayan kaɗan saje da ma kaɗan yi ƙasa barai ka taso cikin zuciyarka ne kake yi ko gani shi ma wannan kaifiya ce idan ko hadisin ga biyu tare wannan ishara kin ta samu kaifiya na uku cewa in ana cikin gwagwarmayar ne kowa shi sallar shi daban dan babu sau wancan su kai wanga su dawo kawai kowa shi kashi jam'in nan babu shi amma in ana da damar ba ana cikin cuɗanya ba kafirai da wani ɓangare to sai a yi sahu a yi hakan kamar da yake kamar da muka ji a cikin hadisi guda guda biyun nan kenan wannan hadisan guda biyu suna nuna mana dai yanayi na suna nuna mana yanayin sallar tsoro sawa'an kana cikin gari ake ko ko cikin daji yana kun ga muhimmancin sallah wanda ya nuna shari'a ta kwadaitar da a zo da ita cikin jam'i ko ta halin kaka ko ana cikin yaƙi ne ko ana zaman lahiya ne kuma a yi ta cikin lokaci kuma yanzu nan ga tun da daidai gyaran sallah ne an ba da damar mutum ya sallame shi bar liman kun ga ai sallah yana zaman lahiya mutum sallame ya bar liman gaga ai sallah shi ta ɓace ka bar liman tsaye ko zamane ka sallame sallah ta ɓace ko kuma liman na nan ka juya kai ka tai wani abu can daban daga baya ka zo ka dawo ka cika sallah ta ɓace ko ka juya ka bar alƙibla sallah ta ɓace to duka wannan ishkiruna yana da hali ne na musamman wanda an baka damar yin wata hai'a wadda baka damar yin ta in kana zaune lami lafiya kuma can bai bayyana cewa wani yaƙi ba ne amma nan ya bayyana cewa katafan ne za ta riƙa in ma yaƙi ɗaya ne ya zama sallar kun kala biyu to ai yana iya yiwa yaƙi ɗaya a cikin shi an yi asuba an yi azuhur an yi la'asar ko yana ana ayar harwaito hanya daban-daban ba dole sai kala sallah guda ba na'am eh eh sallar roƙon ruwa daga murya irin wagga sai ku yi sahu wasu su jiya su jiya su jiya sai ka yaya in mutum shi kaɗai shiki sha cikin mota yana ganin ma in ya sauka ko kuma ko ba shi kaɗai ba ne ma in sun tsaya akwai ƙalubale watakila yan ta'adda su tare su a nan cikin mota kuma sun ga lokaci zai wuce a nan cikin mota a zaune kowa shi sallar shi ana gudu ana sallah tunda in ba a yi ba lokaci zai wuce ga ranar ta zo faɗuwa kuma ga haɗa wuri mai haɗari wanda ana hitowa ko zama nama in ma ga dabbobi ko ga dabbobin mutane ko san muna mutanen da kamar dabbobi wanda ma dabbobi sun ɗara su to in mutum ya ga wannan halin daga nan sai mutum cikin mota shi kama shi ya talla shi yana kallon gabas ko bai kallo ya yi alwala ko bai yi ba ya duka ko bai duka ba ya yi tsaye ko bai yi tsaye ba duka man fulani akwai abin ne ya taimama in ya samu dama in ya samu in bai samu ba ko ta halin kaka shi ke shi don akwai lokacin da suna cikin mota in ba ta da kura ba abin da zai bugu shi taimama in mota sabuwa ce ba kura inda kawai dama ya sabko shi bukasa in kuma sabko matsala ce ko ta halin shi lokaci gaban komi shi inda gangan ne da kakkabar lokaci shi wuce inda gangane sai in kamanci wannan babu yadda zafi amma kaga lokaci zai wuce isallaka kawai isallaka ka zanka ishara da kai kawai shikin yanzu mutane suna cikin jirgin ruwa jirgin ruwa bai tsaya ba kuma in kai tsaye ka faɗi kuma lokaci zai wuce daga nan zaune sai kai sallaka ka zanka ishara da kai shikin inda wani jirgin ruwa karami in kai tsaye matsala da samu in ba babba bane ba sai ka sallar kai na takkawa عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحو في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلى آه، س- س- السجود وقام الصف الذين الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى الله عليه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع wannan hadithin na jabir radiyallahu anhu yake cewa shahidtu na halarci ko na halarta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah salati da amincin Allah su tabbata a gare shi salatal khawfi sallar tsoro fasafafna saffaini sai mun kai sahu biyu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah salati da aminci Allah su tabbata a gare shi wal aduwwu bainana wa bainal qiblati lokacin kafirai suna ina tsakanin mu da alqibla suna suna alqiblas suna ina alqiblas fa kabbara an-nabiyyu zai sahu biyu ko wanda kuke yanzu haka fa kabbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai zalla ya kabbara wa kabbarna jami'an dukkan su sun kabbara tunda ai suna kallowa idan kana ka daga kanka kalla gaba ba matsala sallar kamar wace suna kallo sun baraka'a sai manzo Allah ya raka ruku'i wa raka'na jami'an duka sun kai ruku'i dan saboda in mutum cikin ruku'i shike ko da wani ya zo mai gaba ai shi na shi gani ko sun rafa'a ra'sahu sai manzo Allah dago kanshi daga ruku'i min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an sai mun ka dago duka ثم انحدر بالسجود sai gangara ya sajada والصف الذي يليه da tsawon da ke tsawon da ke gab da shi tsawo biyu ne ya tsaye na na bi mai bi ma'ana gab da shi tsaye kuma na ina na baya kenan manzala sai saje da shi shi da wani sau na farko na farko wa qama as-saff al-mu'akhkhar sai sahun na baya ya tsaya tsaye fi nahril aduwi yana gaba yana kallon kirjin kafirai ya tagge mishi suna kallon gaba kenan yanzu kenan sau ɗaya ta yi sajada ɗaya na yana yana dako ɗaya na riba yana kallo yana jira falamma qada nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama ni qada nabi sallama sujuda da manzon Allah ya gama sajada ya dago wa qama as-saff alladhi yalihi da shi da sahu farko انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا سي sai na bayan sun ka gangaro sun kai sajada sun ka fake tashi zai zala shi tsaye sun yi sajada su kadai an gane ko sun mataƙaddama saffin mu'akharu sai sun ka dawo gaba sahun da aka gama sun ka koma baya ya sahun baya sai ya dawo gaba sahun gaba kuma sai koma baya sun kai baya da baya sun koma baya ko وتأخر الصف المقدم سوم ده بسيكم أنا بايع ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم سيما زال يي ركوعي وركعنا جميعا كم كوا يي ركوعي ثم رفع رأسه من الركوع دقوا كان شدق ركوعي فرفعنا جميعا كوا دقوا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه سي سجد تارة سهون دكي هركو ينزو وسهون دكي هركو ينزو ودا دازو شكينا shi ne maka allazi kana mu'akhkhara fi rak'at al-ula wanda ke baya a raka'a farko فقام الصف المؤخر في نحو في نحر العدو sahun na baya a yanzu shi bai duka sajada ba sai tsaya tare da mutane sai tsaya tsaye shi kadai wanda ke baya wani sahu ne wanda dazu yake gaba falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sujuda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sajada was-saff alladhi yalihi da sahun da ke tare da shi in hadara as-saff al-mu'akhkhar bis-sujudi fa sajada sai na baya su ma sun ka sajada sun ka sajada yanzu manzo Allah da sahabbai sun da da sahun gaba sun gama sallah wa'ancan su abbas kare sun gangaro su sun ka sajada sun gama sallar su dama annabi da sahabbai bai sallame ba su jira shi sai da rangutun da in suna zama suna kallon gaban sa sai da matsala su jira sai da sun kai sajada sun ka zauna wa sallamna jami'an sai mu Allah ya sallame tare da su sallame wa kuma yanzu kenan wagga kaifiyar idan kafirai suna gaba suna bangaren alƙibla kenan suna gaban ku ta da wuya ba ta da wuya ya ka sahu biyu sai a kabarta tare a yi rukui tare a ɗago tare in za a je sajada sai a jera da sahun warko kawai da an ɗago za a shi tsaye sai wa'inta sai suna sai sajada in sun ɗago to sai a yi masanya kowa samu falalar sahun warko sai wanda su ja baya wancan su shugaba sai a je da wa'in da a je tare rukui tare a ɗago tare sajada fa sai a jira na gaba yanzu na baya yanzu a baro su wani ɗan su a gaba sai a bar su tsaye sai sun yi sajada sai zamna suna jira tahiyya sai wancan su zo su yi sajada tunda suna zamana yanzu sai su yi sajada su biyu su zamna sai limai sallame da kowa tare wanda ta yi sauƙi ma tun da maƙiyin ɓangaren alƙibla shi قال جابر جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم كما عند كرتكر su ne haras masu gadi masu tsaro ikonku suke ma ne ne shagabanninku kamar yadda tsayin da suke yi bayan bayan sahu na baya da tsaye yana tsaye bayan sahu na gaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin nan tsayin yace irin tsayin da kuka san masu gadin shugabanninku suna ma shugabanninku kama haka nan zakarahu muslimun bi tamamihi muslim ya kawo hadisin cike wa zakara al-bukhari wa tarafa minhu amma bukhari ya kawo wani dan jumla ciki wa annahu sallallahu alaihi wasallam kuma shi manzo Allah salla salat al-khawf wa annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghadab sab'ati zalla yayi sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yaki na bakwai shine ba wai a shekara ta bakwai ba a yaki na bakwai shine ghazwat zat al-riqa'i wannan yaƙi kenan kenan watakila akwai lokacin da kafirai sun zo gaban sabbai wani lokacin kuma suna bayan su ko kuma dabar su ko wani bangare daban aiwa na'am wani ba shugabanni amir umara kawai bayan su dan bude a shigo ko an juya ba shi kome amma ba sai an juya ba tun ana ya buɗe su shigo yanga sai baya kawai na ba na gaba ai su sai matsala wajen ba su ganin inda za su yi amma su na baya kawai guzuwa da za su sai su kauce mu yanzu kitabul janaizi mun ce kitabu na janaiz yanzu kenan wanga cikin yakin gada ake an samu gawa ya zamu yi to shine janaiz janaza ko jinaza kimtsa mamaci musulmi tun daga a wani farko duk da yake ba kowane kwanci kwanci za a kawo ba suna da son takaitacce ne nan ga zan gani za mu ga yadda za a mama mace wanka da kuma sallah gare shi sawa'an yana nan ko bai nan amma yace jana'iz ya kunshi duk aikin da ake na kimtsami na kimtsa gawa ana ta jinaza ana ta janaza yamma yance janaza aikin jinaza kuma gadon ko ita gawar wannan kuma hukunce-hukunce shina da yawa dangance da wannan aikace-aikacen hukuncin sallah ita akan gawar hukuncin wanke ta da kuma sa mata lakafani da kuma gunne ta duka hukunce-hukunce ne da suke da alaƙa da mi da gawa da saboda mamaci in ma ya zama hukuncin da aiki alaƙa da shi karan kanshin ya rasu ko kuma hukuncin dukiyar shi shi kuma wannan harka ce ta gado gado ko kuma wasiya gado wasiya bashi duka wannan cikin harka ta gado ana ganin shi da akwai ababen da suka shahi mara lahiya yana za a kulawa da shi ta ɓangaren na farko dai a kula a baci alkhairi wajen shi a gaya mashi ya ce la ilaha illallah in ya mutu a sha a rihe mai idanu to daga nan kuma an shiga harka ta janaza kenan ba akwai babi babun fi salati fi salati ala al-ghaibi babul babul to shikenan shine wannan shi mai sharhiyan mai kitab sai dauki sauran abuwa baki a matsayin babi amma ya halitta musu ayi musu abuwa babul janaiz ko janaza janaiz to shine da kuka ji bayanin janaza ga ma'anar shi hadisi na farko عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وانا لسان قدابي سنا بياني أكن صلى ga mamacin da ba nan yake ba in mutum ya mutu misali ya mutu a wani daji ko wani gari can ya hukuncin mamuhu mai sallah ko gama mishi ce as-salatu ala al-ghaibi as-salatu ala al-ghaibi ko kuma ma bayan an binne shi ma an riga an rage shi sha'a mai sallah ko ba za a mishi ba idan mun tabbatar can inda ya mutum ba a mai sallah ba sai mu mishi mun tabbatar ba a mai ba sai mu mai idan mun tabbatar an mishi ba kowa wanda zan kai mishi sun wadatu shikenan shikenan bayan ci haka nan idan kaga ko ko makka mutai mutu sai mun mai sallah in mun tabbatar an mishi bayan an mai a'a in mun tabbatar an mai shikenan in mun tabbatar ba a mishi ba sai mu mai an gane ko in kuma muna tsammanin an mai ko ba a mai ba in rinjaye ya yi ƙari ba a mishi ba shi kyana sai a mishi in dai ana shakku wannan to kaga shakku kuma wannan ba ƙi ne ba ne sai a sai a mishi ana ya mishi an gane shakkun imani dukansu baki ɗaya su ne dukansu a yawanci ba ake shi almuhim dai yan tabbatar an mishi shi kenan don saboda kai yanzu alis sunna ko kuma da suke ce ma ɗan izala yan ɗariƙa suna jawa suna shakkun imanin ya su maka ko ba ka ba ka ba ka ba ne in su wahabi ya rosu ai an so shakkan imanin shi ba wahabi ne suka mishi yan sai su kake na abin ba bai da miza almuhim idan mutum wanda ya wanda ya mutu an mai su shi kina mishi to shine wannan hadisin na farko hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد لابار الرسول نجاشي na'a shi ne labarin mutuwa an na'yu labarin mutuwa ko rasuwa an najashi fil yawmin ladhi mata fihi a wurin da ya rasu a ciki wa kharaja ila al musalla sai manzo Allah hita bas ba ba wurin bakin gari inda ke sallar idi yana ba masallaci an ka shiga ba inda amma ya halatta ya masallaci sai dai an yi so ta hili to sai manzo Allah hita wurin sallah daban فصف بهم وكبر أربعا sai sun suka yi sahu ya kabbara hudu hadisin jabir kuma yake cewa salla ala najashi annan nabi sun salla ala najashi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salla gawa najashi fa فكنت في الصف الثاني أو الثالث يتشي ني إنا سونا بيو كونا أكو wannan kenan kun ga najashi da yan rasu a habasha yan rasu a habasha kuma lokacin ba garin musulunci ba ne don najashi sunan shi ashamatu ashamatu ashama sarki ne na habasha don duk sarkin habasha ana ce mai najashi kamar duk sarkin misra ana ce mashi fir'auna duk sarkin misra ana ce mashi fir'auna to sarkin habashi a lokacin ashamatu a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a makka shina kira zuwa ga musulunci kafirai suka yi inkarin wannan sai suka zanki azabtar da musulmi masu rauni a kama su a ba su kashi wani ma a kashe shi sai manzo Allah ya ce musu sallallahu alaihi wasallama ku je a Habasha can da kawai sarkin da ba a zalunci ƙasashe bai bari a zalunci ba da ya musulunta bai da ya bari a zalunci sun ka ruga suka can wurin ita ce hijira kenan ta farko min baladil khawfi ila baladil amn kaga ba ba ila baladil islami ba kuma shi ma lokacin min baladil kufri ila baladil amni amni shine makka lokacin garin kafirci ce sun ka bar garin kafir suka je garin aminci don su yi addininsu da suka je can kafirai suka bi su su maido su su ja'far at-tayyar ibn abi talib da suka zo na ja shi sun kawo mishi kyauta cewa ga wani abu an kawo ya aka yi ‘yan uwanmu ne sun ka rugo yare ne sun ka bar addinin kakanninsu sun zagi abubuwan bautarsu da gumakanmu da waye waye sun raina mu sun ka guso shi ne muka so zuwa ba mu kayan mu koma da su can gida ya ce a kira wasu an ka kira su ja'afar ya ce an kai ya sun ga mai cewa can da suna cikin shirka da zalunci da cin riba da shan giya da yaudara da waye da waye da waye shi ne wannan annabin ya zo yana kiran su daga abota ma Allah shi kaɗai a bar kaza a bar kaza a bar kaza ai biyayya ga iyaye a sada zumunta suka gaya mishi sakon musulunci sai ce me ya zunku da shi sun karanta mishi qur'ani maryam kafa ya ayin sad zikr rabbika abduhu zakariya rahmatar rabbika ya sun karanta mishi dai ayoyi na surat maryam ya ɗauki kara ya ce abun ga da kuka faɗi bai da bambanci tsakanin shi da abin da isa ya zo daidai da karanga yan daidai daidai ne ke ba bambanci tsakanin shi da ni abin da annabi isa ya kawo ko daidai da karanga ba bambanci ya ce ba ne ba ku wannan mutanen ga kyautar ku yan mai da musu kyautar su ya ce mutanen shi wayan ga bakin su shiga gari kan wanda taɓa su ya ga hijira ta wannan daga nan a lokacin dai ya gane musulunci to daga baya kasancewar ya fahimci lamarin kuma sai ya da kima musulunci yan musulunta duk mulkin da gare shi ya haƙura yan musulunta ya bi wannan gaskiyar da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ita to haka har yar rasu shine sakon rasuwar shi zo manzo Allah nan a lokacin a lokacin da su musulun suka hijira can wajen shi sun samu karbuwa da kyautatawa da girmamawa da ababe na alfarma ya kula da su to shine jabir ke ba labarin cewa manzo Allah sallallahu ya yi sallah ga najashi shina cikin sahubi na biyu ko na uku kuma shi ma Abu Hurairah ke cewa manzo Allah ya mishi kabbara me hudu dan manzo Allah ya ba da labarin cewa dan uwanku najashi ya rasu yana zama mai kenan musulmi ya musulunta wannan kaga irin wannan yana nuna niyyar shi mai kyau ce har a cikin addinin kiristancin da shi ciki niyyar mai kyau ce nasaranci yanzu daga baya ya samu lada biyu ga ladan nasarancin shi na gaskiya yayi kuma ga ladan musulunci kenan idan mutum ya rasu an san ba a mishi ba kamar irin halin na jashi kaga shi ma sai a yi sai a mishi kuma ana hita ne musalla waje mun gane ko ba dole sai ba sai cikin masallaci amma ayan kai cikin masallacin ma yayi kun kabbaron nan guda hudu ake ko ana ya kara amma dai abin da yake yawan yi shine hudu kabbara farko a yi fatiha kadai an haka kabbara ta biyu sai a yi mai salati Allahumma salli ala Muhammad zaɓa shi kabbara ta uku kuma sai a yi mai sai a ta'addu'a ga mace a yi ta yi اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكل منزله واسيم مدخله واغسله بماء الثلج البرد اللهم نقه من الخطايا كما نقفل بالدنس الدعاء الدعاء أنا كبرت قرشي تهد كنوكو سلم شكرا هذا ركعه كبر هدو كنا wannan kenan eh ya kara da addu'a duka akan mamacin yayi amma dai da an yi ta hudun kawai a sallame ta sallama ce sannan kuma kaga ana son koda mutane kaɗan ne rugunci ga a kasa yin sahu uku ai sahu sahu kenan koda mutum misalin goma ne to liman ya shiga ko to sai ai uku uku sahu uku ko kuma ai uku hudu gaba uku tsakiya biyu ko ba tara ba biyu gashi ai dan gugunto ai sahu uku shi ma walai sai ga na ta mustabi ne ai wannan ke Na'am? In mutum bai larabci ba sai shi da Hausa mana. Dan akwai hadisin da ya zo cikin falalar sahu uku. Cewa don mutumin da musulmin da ya rasu an samu sahu uku sun mai sallah kaga sahu kenan. Ko da nan ba irin sallar ce ta falala za a ce falala sahun gaba ba. Aka ce ni gaba nake so wannan baya da ba ka da falala. Falala a yanzu falala gaba wace ake son. Ceto ake nema a cece macicin kai ba ta kaka ake bin su. kai kana dama je kai sallar farilla sallolin farilla can kai sahun gaba amma nan sahun karshe ma gazzama ba ne kare a wannan bane kuma sallah gaba mace tana falala wata kila za ta zo mana nan gaba an ibn abbas kalmar na'i akwai kuma inda ka samu an hana na'i na'i mamnu to shi sai ya zama na'i kala biyu ne da kawai na'i wanda ya halatta na maslaha kamar yanzu mutum ya rasu can in gaya muku dan aje a mai aiki wannan ya halatta balma yana zama wajibi to akwai na'i wanda bai halatta ba kawai a yada a sa radio a yada raso wani a yada kwarai wannan dukkan nan bai ko ai kwallowa dan labari ga wasu cewa yau ganin ga ai rasuwa duka haramun ko na'i wanda yake mi a hana shi عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا daga ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah ga wani kabari bayan an binne shi sai sai kabara nawa kabara hudu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa a matsayin shi na shine shugaban kowa a lokacin kuma aula bil mu'minina min anfusihim to in mutum na da muhimmanci gare shi an je an binne shi ba a gaya mishi ba kuma an yi sallah ba a gaya mishi ba to sai je ya mai sallah can wajen kabarin shi ba a sallah makabarta to amma irin wannan ya halatta ko kai a matsayin ka wani babba ko malami a wuri wani mutum mai muhimmanci ya rasu baka je ba ko ba a gaya maka ba ha an binne shi to sai ka je ka mai sallah wannan shi ma ya halatta eh ko da mishi wanga daban ne an kayyade shi da cewa mi na ba wai kullum ka je dole sai ka a'a kawai yanzu misali kai ne babba a waje ko mutum mai mahimmanci ko malamin su misali baban ka yarda su kun baka ji dama kana cikin gari kana kusa aka bin da sani ba sai ta mai sallah kamar kan bara hudu a can kin can amma asali ba a sallar gawa cikin ba a sallar cikin makabarta sai irin wannan hali na'am eh eh eh wasu sun ce gayya kai wata guda wasu sun kayyade shi dan kai tsaye ne kawai abin wanda yake dan ga a tawayi kullum a ce kowa ya je yayi a kawai abin ne zo kai tsaye yau kai ji ko gobe ka ji labarai sai gobe ko ban da gobe gadda ya tsawaita abin ya zama kawai nau'i na ramko kaga ramko kenan gashi tsawaita ayi shi a tsaye ce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da zai zo shi ihsani ga mutum wata mace kaga wata mace da ke da ke wata lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke sa da ke share masallaci wata mace mai share masallaci dan rasu sai sabbi su ga mishi da daddare san ka san ka rihi kaga yana saboda tausayi ga wannan macen da rahama gare ta bai kyalewa a matsayin shi manzo Allah kuma bai masa bai mata addu'a ba sai je can yamma ta ita ma muhimmancin abin kenan wani sahabi ke cewa addu'in da ake mata sai ne fatan da ni ma cikin kamar addu'in da ya manzo Allah shi ne na'am daga murya ana binne wa alaikum عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيد سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة wannan bayanin likafani ke nan da hausa ko likafali ko lifafi ko mi ko sutura likafani lifafi sutura shine daga aisha radiyallahu anha take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah salati da amince da tabbata gare shi kuffina an riye shi an sa mai kafani fi thalathati aswabin tufa uku yamaniyatin wadda aka yi zo ita daga Yaman, bidin warhoro, sahuliya kala kayan ne, laisa fiha ƙamisun babu riga wala imama ko rawani, kawai shi kenan. Bidin da yamaniya da sahuliya duk abu guda, duk hori ake nufi, warhoro kawai. Yamaniya saboda daga Yaman ake zaune su, sahuliyatin shi ma warhoro ne duka. mai fari fes shi ne saboda falala ne zai ba mace cikin fari to shi ne ga ilin kafarin da an kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce sahuliya ita ma wani gari ne a yaman duka ana nufin da yamaniya duk dai abinda ake fi kaya fari da yamaniya da sahuliya mai da wani ƙarin hukunci in ma zan fari fes in ma zama daga yaman ne duka ake nufi ko in mutum ya mutu bayan an mishi wanka ana mishi mi ana mishi likafani sai a fara ciki kuma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kowa falala hiki kowa kima yadi uku akai ba wai metar uku nake nufi ba kaya uku an ka nan na shi a ciki na didewa da wani hadisi ya zo udrija fihi idrajan an na dide shi ciki a shimfiɗa su uku sai a ɗora mamaci sama na saman a ɗauko a sa sai a ɗauko ɗaya a yi haka alaihi na biyu shi ma me dauko asa dauko shi ma ayi na hudu na uku shi ma ayi haka yan kai nan nan karshen wajen kai a kulle nan ma a kulle kaga inda ba jikin shi ko tsakiya sai a dan yin kulle ba mai tauri ba dan dai kayan su game shikenan an gama ba sai an ji an dumko ba a zo an yi wanka ga mamaci ana jira awa guda wai ya mi ake jira a an ta dumko likkafa ne kaje kamar wani aure za a yi ko kuma sallah za a yi ko burodi za a mishi an ta ɗinko shi ina ɗinko matuƙar ba guntu guntu bai a game su yadi ne gashi na badal a auna kawai a keto a auna sai in ya zama irin wanda gare mu faɗin shi sai zan mutum ne babba mai faɗi ta yadda yanka ɗauko nan zai gamewa da nan to nan in yana yi ba lima a ɗinka haka in ka dai ya faɗin da za a mi a linki shaka shi kenan yanzu kawai zuwa gugunto su a shan huɗa shan huɗa a shan huɗa a linka nan a linka a linka a linka nan da shi kenan udrija fihi idraja da sai rawani ba ko aji ne sharab ko kuma waye ko waye laysa fiha qamisun wala wala imama wannan shi ke nuna mustahabbi ne a sa fari idan manzo Allah ma ya ce a wada hadisin cewa mu sa kaya farfaru kuma mu bunne mu rige matattun a ciki dan saboda fari yahi yahi inda khaira siyabikum albid ورياي نعم guda in mutum ya rasu an ka samu zane ɗaya ne yana ya halitta wani ma ya rasu rigar shaɗai ce adda kwai rigar shaɗai ba kaya ba kuɗin sauwa a sa shi ciki in an ga kuma yadin namu leje ne kwarai kawai misalin wani mace haka mai jiki ko wadda ana ganin alamun jikinta a ƙara shi ba ba da yi ba amma dai ga sunna da an kama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku yanzu alhamdulillah ya dimma mai kabri ne wanda ake aiki da shi kuma ba dole sai wannan lakafan da kuka sani ba da kuma lokacin da zai tsada ma ya zama ka so yari fari ma wanga ya yi arha ka zo ka saya ciki ba wancan likafan da ake saida yanzu ba wata farla gare shi sai dai wasu suna ganin cewa shi na ɗan jima wata kila gara ba ta saurin can shi sai zama ya yi wani farla amma da farin kaya farin kaya ne kuma farin ba sharaɗi ba ne in ma mutum ya mutu ana gauga yadi sai an ce ya kare kasuwa ana jira mota tana zuwa daga bayan ta kawo a'a lokacin zanna gida da zanin shi na kwana da zanin matar shi da zan ɗan shi na rawa shi ma ba uku ba a lullike shi ke tare shi ko baki ne ko fari ne ko ja ne duka ya halatta wanda ya falala ne fari ba ce dole sai fari ba wanda ya falala fari amma an samu wanda an ka samu in ɗaya an ka samu shikin to dan kun turi yadda kai bai bai rahe sauran jikin to za a yi a rahe sama ƙahuwa a ciro tohuwa ya sabara wani icce a rahe shikin shikin haka aka ma wasu sahabbai sun mutu kayan rihinsa ba babu saboda haimar da suke farkon musulunci farkon musulunci ba kuɗi ba hali ba a more ma ganima ba haka aka fara da'awa ba kuɗi ba hali aka kashe su kuma ko suka mutu sai a rasa lufafi sai a rasa kayan ina kayan shi riga ɗaya ce an ka samu liba na ya hide to a sa sama na ita ba ta rihe shi a karyo izhir ko kuma wani kala icce sai a rihe shi kenan haka an kama wasu to wannan shi ne alkafani arhi musulmi wasu sun kara da cewa kamar in mace ce ana son a suturta ta da kyau ana iya a fara mata ɗarme gaba da zane ɗarme gaba da guntun zane haka suke ce ma gabto ko ba gabto ba dan guntun zane wanda daga cibiya zuwa gwiwanta kuma a ɗarme gaba to sai a yi mi sai a yanke wannan ba biyu ba kenan biyu ne ko guntun biyu ko sai a sa uku sama sun zama nawa kenan shi kenan biyar kenan yana kamar misalin an rahe gabanta da da da da da da da kirjinta an yi dan guntun ga wadda mai gaba ko rigan nono misali ne ne dar mai gaba ake cewa sai kuma dan a sa kasa sai a sa uku daga baya saboda ƙara sutura cikin ta da kyau da kyau in kuma an sa uku ma yayi sai a rirrihe da na bargo har a yi wurin sawa kenan sai a zuwa shi kenan to kenan dai a samu a rahe mutum wanda ya rasu a mai tufafi kamar da sabanin tura da ke sai sai kwastin mai tsada sai a sa mutum a yi akwati a yi waye harka ta tsada wannan mai rai shi ya cancantar ita amma ana so daga cikin siffofin da kafani ya zama fari mai arha ya rihe ko ina shikenan ba a sa mai tsada ba daga kowa ma da kowa tun da ba san bambanci ba ɗaya ne kowa ku da kuka koyi sunna shi da yanka an mai sunna kaga kowa ma kenan shi ai bai sani ba da hori ne ko baki tun da ya tsaye عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال يغسلنها بثلاث بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور وإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا فعطان حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون wannan hadisin yana bayanin siffar wanke gawa siffar wanke gawa take ummu aqiya al-ansariya radiyallahu anha take cewa dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo wurin mu hina tuwfiyat ibnatuhu zainabu yayin da يرشي ترسو زينب فقال سوز الله اغسلنها بثلاث كوانكي تا دوانكي أكو كوانكي تا دوانكي أكو أو خمس كوبير أو أكثر من ذلك كوكما وجدا إن رأيتن ذلك إذا كنت بقاتر هكا إذا ذا أوتي sai a ci gaba da ƙara biyu biyu kenan ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗai bima in wa sidirin da ruwa da magarya waj'alna fi al-akhirati ku sanya a wankin karshe kafuran kafur musan kafur musan kafur ba eh? wani ya san shi ko kamar turare da fari da kulalle busasshe a murza shi cikin ruwa sa eh shi duk wani kwari na kore kwari bai su kwari ba su san irin wannan sai su kwari yana da amfani eh shi ne ke cewa aw shay'an min kafur ko ku dan sa kafur dai eh mai ruwa ya shakku shin cewa kafur